أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى متى أردنا ينون الأجم الأجم har dai ya sauka a gane lami lafiya Allahu ya yi ikonsa ga Barhama an zo taransa a dokuna da abin hawa dubban mutane don taron Barhama ko rannan ya nuna abin ajab bisa al'ajab wakacin da ya kabara a gumbar homa dukkan abin da suke wajen dun masu rai wallahi sun kabara gaban barhama ba mu san dawaki na yi wa magana ba sai wakacin zuwan shaifinmu shi barhama min yi wannan ba manyan faransai sun yi mamaki kwarai don sun ji labarin batun barhama wakacin da sheki ya zo gida sai sun ka zo suka ce kuɗinka na feturi barhama sheki ya ce fetur na allah ne kusan sha'anin ta'ala na wajen barhama yawwa to wannan ya faɗa ba a san abin alhaji ba kamar mun yi maganar lokacin da shehu ya kabbara lokacin da shehu ya kabbara radiyallahu ta'ala anhu ma'ana ya kalma shahada la ilaha illa yanzu ake Allahu akbar lalle yana da kyau tazihi ne da komai amma shaudi inda ya sauka so ake kafirai su musulunta so ake musulmi kuma su zama muminai jaddidu imanaku bi qawli la ilaha illallah manzo Allah ya ce musabinta imanin mu da mu dinga faɗan la ilaha illallah to wannan la ilaha illallah kafirai dan musulunta to su ma muminai da su ake musulmi da su ake dan su zama muminai su ma muminan da su ake kuma dan su zama muhsinai a take anan to kaga duk wannan yana faruwa a yanji nan ne aka yi mutum dubu hudu ko suka musulunta suka musulunta mutum dubu hudu a tamala kuma to nan ne aka yi wannan kissa da shehu radiyallahu anhu duk an zo taransa ya ce la ilaha illallah muhammadin rasulullah duk abin da yake wajen na hawa duk sai da ya kabara shi yanzu ya ce duk abu mai rai duk abin da suke wajen duk masu rai wallahi sun kabara gaban barhama sai da ya rantse to gaskiya ne dan dai kai ya sha wuya amma har marasa rai ma an ji sun yi magana rannan sun amsa wa shehu radiyallahu anhu mun kawo baitin a wancan zama da shehu radiyallahu alaihi ce dukkanin sarakuna da duk da maguzawa da waye duk sai da suka amsa la ilaha illallah sa to kowanne ai ya isa a ce ka faɗi abu ba maguje duk san maguzancin nan nasa da duk wani mai wani addini duk san addinin nasa amma ya bari ya amsa maka to ai wannan yana da ban mamaki to sai ya faɗi kuma yace ba mu san dawaki na yi wa magana ba sai wakacin zuwan shekun mu shi barhama ma'ana doki ya yi magana. To, wannan abu ne mai sauƙi ga wanda ya san Shehu Ibrahim, radiyallahu ta'ala anhu. Shehu Ibrahim, radiyallahu ta'ala anhu, wakilin manzon Allah ne sallallahu Alaihi wasallam, wakilin Shehu Tijjani ne, radiyallahu ta'ala anhu, kalifan Allah ne a zamanin, haka yake tafiya da wannan shika-shikan musulunci guda uku, musuluncin da imanin da ihsani. kuma duniya ce shehu ya sa ta a gaba dan wani ko ƙauyenka ka sa a gaba ai dole sai sun ga wani abun mamaki ko malamin ƙauye ne kai ai dole sai an ɗan ga wani abun mamaki a ce ai yana da kalamomi kaɗai lalle abinsa abun mamaki ne balle ka sa wato state guda yanki guda balle a ce ka sa ƙasa guda a ce yanzu ka sa ƙasar Nijeriya a gaba in kana ji da ita ai dole sai sun ga abun mamaki sarakunanta da attajiranta da dukkanin mutanen ƙasar da makiyanka da masoyanka dubbinka ake in dai ba mutum ya ga wani abin mamaki ba to bale a ce afirka ga baki ɗayanta maguzawanta da masu tsafinta da masu asraranta ko da a ban maka shehi ba a ja da shiya ko ƙasar ban maka shehu ibrahim ba a ja da shi ba wai mali saboda nan ne yan ƙasa asraru shehu mu shehu umar rufuci da ya shiga bai fita ba radiyallahu ta'ala an daga kuntawa aka sa da saboda asrarin mutanen kunta ma aka ce ko jirgi zai bi ta kan garinsu amma yanzu abubuwan duk sun yi sauki ko jirgi zai bi ta kan garinsu jikokin muftarul kunti da abubuwa yanzu a sa ka cikin musallasu kuntiya ko muka masu ne to haka kuma ga matsafa to duk wanda ya san gana ya san irin matsafanta da irin wato maguzan da suke ciki da irin burgewarsu wadda har yau kowa ya san su kan tsafi tsafi aka yi guda aka kawo kujerar zinari a fadan na na faramfai to duk wanda ya san irin wannan to gausi kalifan Allah in ya shiga bai nuna musu wani amma maki waye zai bi shi waye zai ba tsafin gidansu ya bi shi ko waye zai ba asrarin gidansu ya bi shi ko waye zai ba Allah gidansu da suka gada yabi wannan kalifan Allah da zai sanar da shi gangariyan zatin Allah waye zai ba fikihun gidansu duk ai an gansu ko yan wayo malikanci ya mutu yan malikanci ya mutu kowa zai ban malikancin gidansu yabi wannan malikancin na daga mubasharatan zuwa imam malik to dole shehu sai Allah ya bashi abubuwan mamaki wanda duniya to afirka kenan to har ƙasar larabawan da tsagerancinsu da jin kuɗinsu da waye ɗinsu da dole sai sun ga abu mamaki haka malamai ɗin kuma da haddasu ta ƙur'ani da iya kawo nassin nasu da iya naƙa duk wa'annan musakafai da aka yi duk a zamanin shehu aka yi su kuma duk tare yake da su kuma duk tsoronsa suke yi kuma ba don Allah ba shi da'awarsa daban kira ne zuwa Allah amma kuma wani in bai ji dan kulikulin nan ba ba zai ci naman wajen mai tsire ba kulikulin ne in ba su ga wannan ilimin da wannan abu ba to dole Allah ya taimaki shehu da wannan Allah ya taimake shi to dan shehu dan doki ya yi magana kafin wannan nazancen doki tukun cikin dai kisoshin shehu na warkar da mara lafiya. Shehu radiyallahu anhu kafin asibiti ya zo kafin tura ya su zo shine babban asibiti. Kowa rashin lafiya ta kama shi na kaula. Wajen su zai zo, radiyallahu ta'ala anhu. Kuma a ga abin mamaki. Amma shehu radiyallahu anhu da asibiti ta zo duk ya kora almajiransa. da kowa da kowa kowa ya tafi asibiti ka a tsaya a ce za a wannan ma gaskiya ne amma dai tunda Allah ya kawo asibiti to kowa ya tafi asibiti bai hana wancan din ba radiyallahu ta'ala anhu amma kowa ya tafi asibiti shehu ya nuna wa duk almajiransa zuwa asibiti kuma almajiran shehu Ibrahim suka nuna wa kowa zuwa asibiti don haka shehu yana da kamashi babba akan warkewar mutanen Afirka ana ta zancen wai rigakafi yana da kyau rigakafi amma shi Ibrahim radiyallahu shi ya waye mana da kai radiyallahu ta'ala duk muka karbi magunguna gashi nan duk aka warke yanzu an daina gyambo a gwiwa an daina magedowa da an kaga kafa tsofaffi duk za ga ba dan yatsan dan karamin dan yatsan nan na karshe duk cuta ta cinye kaza kaza kaza duk shehu yace ka duk a tafi asibiti to kuma shi ma babban waraka ce radiyallahu ta'ala anhu to a cikin wannan kisa ta tsarin rashin lafiya akwai kisa shehu abdullahi yas babban dan shehu khalifa gidanmu mu kuma radiyallahu ta'ala anhu shehu radiyallahu anhu yaransa sun rasu da yawa an ce su abokan rikici na gida din ma sun yi ta kokari cewa shehu karya haifi 'ya'ya gadon manzon Allah dai sallallahu alaihi wasallam ranar da alƙasun ya rasu ummu jamilu mata abu lahab dariya ta dinga tace in ya mutu shikenan a shi da baya Allah ya saukar da bismillahir rahman inna hadina kal kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani aka huwa labta masu murna cewa baka da ba inna su ne marasa baya amma ƴaƴanka kai har tashin kiyama gaji sharifai jikokin manzo Allah sallallahu amma yanzu ina dan Abu Lahab wa ya san shi wa ya sani ina dan Walid bin al-Mughira ina dan Abu Jahil duk ba mu amma ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har tashin kiyama za su tabbata to haka ya samu shehu mun an yi tsafa-tsafan cewa kar ya yi ‘ya'ya su rayu bayansa to kuma shehu ya binne ‘ya'ya da yawa wata ruwaya da ba mu da ƙarfi a kan ta dai an ce shehu kusan ‘ya'yan da ya binne sun yi adadin wa'annan da suka rayu akwai ran da yana tafsiri ma yara biyu ne suka rasu a cikin ‘ya'yansa ya ce a je a yi jana'izarsu a je a binne radiyallahu ta'ala anhu ya binne yara da yawa shehu radiyallahu ta'ala an to kuma har aka samu sai da fatimatu zahara tsakaninta da shehu abdullahi ma yara da yawa sun rasu akwai wajen yara shida ko bakwai tsakanin sai da fatimatu zahara da shehu abdullahi to Allah ya sa aka haifi shehu abdullahi shi kuma aka haife shi ba lafiya ba lafiya kaga rabin jikinsa rabin jikinsa ba wai nan zancen su fara lazaro ne a shi aka aka haife shi rabin jikin jini da komai yana yawa amma kuma zai iya zai aiki ko gaisa zai sai ya sa hannun hagu ya ɗauko hannun dama sannan zai gaisa da ta kuma ana tafiya an kafa ɗaya ta rike shikenan sai an tsaya tuku sannan ta saki sannan a ci gaba da tafiya abubuwa dai bawan Allah rashin lafiya dai to haka aka haife shi ana jiran mutuwarsa ana to shehu radiyallahu anhu yewa almajiransa na kofi wasiƙa shi ma yana kosun su ibrafal su sai ali sisa su waye sannan ma laraba ba su zo ba wa'annan dai na kosi da mazajen gambia da ake tare da su shehu ya gashi godiya ta tabbata ga Allah kowanku ya ji kowanku ya yi nufi ya roƙi ya gaya wa ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa alhaji abdullahi ya rayu kai ya mutu cewa alhaji abdullahi ya rayu kai ya mutu kai ya mutu yaro ba wai ma'ana kai ya mutu har ƙarshe ba kai ya mutu yaro ga shehu ya yi bayyana ka san mutane ba sa fahimtar abu ko simar kyakkyawan fahimta sai shehu ya abu kar ya mutu yaro kamar shauran yan uwansa da suke ta mutuwa yara ku yi ramana duka cewa alhaji sai da shehu ya ƙara maimaita ku yi ramana duka cewa alhaji abdullahi ba zai mutu yaro ba sai ya girma ibrahim haka shehu yi wa ɗan kosi radiyallahu ta'ala anhu to sai shehu usman injai sai ya aiko wa shehu da wasiƙa alhamdulillah na ga bayan sallama da gaisuwa da girmamawa da abin da ya dace na ga abin da ya sa ni munna a cikin ɗan uwana alhaji abdullahi cewa na ga allon ƙur'ani wannan bai yana ɗan yaro ake magana cewa na ga allon ƙur'ani a kan cinyarsa haka ne mafarki ina kauna daga wajen Allah ya zamanto zai warke har ya karanta ƙur'ani kenan zai karanta ƙur'ani Usman Injai Usman Injai wannan Usman Injai ne shi ya mutu wajen 1950 an yi hijira Madina kenan ba daɗe ba ya mutu gadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi hijira ba daɗewa Usman bin Maz'un sahabin shi ne farkon muhajiri da ya fara Usman bin Mas'ud ya rasu a Madina haka shehu an yi hijira kenan ba da Usman Injaye ga Qur'ani ga ga ma'arifa ya rasu a Madina shine farko wanda aka fara binnewa a wannan darul rahmat to Usman Injaye radiyallahu anhu to sai shehu alhamdulillah Allah ya ma bishara da alheri gashi an kawo min shi daga kaula saboda suna kosi gashi an kawo min shi daga kaulaha mutuwa hatta zo tsatsansa hatta zo kirjinsa ko tsatsan bayansa nan kuma an dawo ciki kuma kaman cikinsa ko a ce kirji kahon zuciya mutuwa hatta zo kahon zuciyansa amma yanzu yana nan lafiya abin da yasa nake ta wannan kokari don wannan yaro ya rayu cewa rayuwa alhaji abdullahi dinnan falalan allah ce ga mutane duka da mu ma kanmu domin akwai waɗansu mutane da da za su rantsewa da Allah Allah sai ka yi abu da Allah ya bi su da Allah ya yi in suka ce Allah ka yi abu to Allah nan zai yi wassala Ibrahim Iyas to haka wa'annan wasiƙu uku haka suke to amma eh, akwai wani abu da ya faru a madina eh, ni na taho nan nigeria wani abu cewa abdullahi ba shi da lafiya sosai sai aka kai shi faransa yana faransa jikin da shehu abdullahi ya rasu shehu lamin ya ce shehu abdullahi mai haƙuri ne ya rayu cikin rashin lafiya kullum jira ake ya mutu saboda rashin lafiya wannan haka rayuwarsa ta shekara wajen saba'in da uku da ya yi da ɗan ɗori a cikin rashin lafiya aka shi ma na taɓa ji ya ce shi bai san wani abu da ake cewa lafiya ba sai dai a cikin rashin lafiya in aka ɗan zo wani level ƙarami to sai a ce yanzu ana da lafiya wai babban babban rashin lafiya ta tafi sai 'yan kaɗan din sai a ce yanzu ana da lafiya radiyallahu an to ba shi da lafiya yana faransa jikin ya yi zafi kwarai da gaske to kafin al'adar madina in dai ka ji an sa qur'ani ba lokacin sa qur'ani ba to rasuwa akai mutuwa akai duk wanda ya zama madina ya san wannan ko ka ji an sa qur'ani a masallaci cikin dare ko ka ji an sa qur'ani lokacin dai ba lokacin sa to an yi rasuwa kuma babba kuma ga duk gari an san shugaban gari ba lafiya yana asibiti a kwance rai a hannun Allah kawai mai sa Qur'ani a masallaci din nan kawai ya je ya sa Qur'ani cikin dare Aifa Madina suka fito da gudu kowa ya yi kofa gidan Shehu Abdullahi sai da Fatima ta zara ko takalmi ba ba kafata haka ta zuro da gudu daga gidanta kuma kowa ya zo kofar gida da aka taru ya ya ya ya to ba sani su ma mutan gida suka fito ya ai ko za a tambaya aka buga wai aka ce a shehu dai yana nan lafiya ana alhaji abdullahi yana nan lafiya to fa aka buga waya to fa shehu wallahi mutan madina sun kusa kashe ka ga yanda ake ciki to nan da ne ya dan samu lafiya dai sai ya zo to wannan juma'a kam ai an ji hudu ba wannan juma'a da akan dama shi abdullahi in ka taɓo shi to ka ji a sallah dan da aka tasar sallah ma idza ja akal munafiquna qalu kunna shadu ida a karanto razuhumul adu Allahu akbar radiyallahu ta'ala an to an ce bayan ya gama ya yi maganganu yake cewa bari in gaya muku duk mai jiran na mutu da ya haƙuri rayuwa ta neman ta aka yi wajen Allah shehu ya ce ya yi tawassuli ya nemi daga Allah rayu Allah mu ce haka ya nema daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama rayu Allah mu ce haka ya nema daga shehu tijani abul abbas rayu Allah mu ce haka to duk mai jira a mutu sai na binne shi amma ku yi haƙuri kuna zaune lafiya kalau za ku ji an ce na mutu ba wai ba zan mutu ba amma duk mai jira shi sai na binne shi tuku to haka ko aka yi muna zaune kuma lafiya kalau ranar ranar alhamis ya yi wa mutane liyafa da daddare ranar laraba da daddare su haji mushirin nan duk sun zo saboda sarkin maroko ya zo ya yi wa mutane liyafa ya yi komai duk an yi sallama da shi lafiya kalau kawai dan shiga ɗaki kawai shikenan matarsa ta fito cewa jikinsa haji mushir ya zo kansa nan da nan dai kawai shikenan ya tafi dan lokaci kaɗan ba wani abu radiyallahu ta'ala an to wannan to kaga shi ma azne ma daga Allah daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga shehu tijan radiyallahu anhu ya rayu kuma ya rayu tabarakallahu mutumin da ake ta jira yana dan jinjiri ya mutu ya shekara saba'in da da uku da irin wannan aiki da ya yi na faila da kaza kaza sai yanzu ne duk abubuwa suka rikice amma shi abdullahi yana madina kawulaha yana zaune amma kowa yana tsoronsa a duk inda yake ko a ina kake kana tsoronsa yanzu ne duk abubuwa suka birkice bayan tafiyarsa Allah ya rahamshe shi radiyallahu ta'ala an to kaga wannan ma radiyallahu an to shehu shine asibiti kamar yadda muka faɗa amma duk ya hori sahabbansa su dinga zuwa zancen asibiti sai zancen dokuna to wannan abu ne mai sauki shehu radiyallahu ta'ala anhu komai yana magana da shi komai saboda kalifan Allah ne magajin manzon Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai yana magana da shi dutse har ya tura Ja'far ma dan Abi Talib ya je yayi magana da dutse suna tafiya wajen yaki ba ruwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa Ja'far wani dutse yace je ka ce ya bani ruwa Ja'far ya zo kai in ban da annabta da wayanda suka ga zauna daga mutum ya nuna ma dutse je ka ce ya bani ruwa Jabir ya zo ga dangana assalamu alaika wannan dutse ya amsa da murya da wa alaika salam ya rasula rasulillah ya ma'aikin ma'aikin Allah lafiya ce annabi ne ya aiko ni wai ka bashi ruwa ce Allahu akbar ka je ka gaya ma ai tun da ayan nan ta waqudu hannasu wal hijara ta sauka ne ta kuka ruwan ciki na ya kare ban da komai a ciki na yanzu Jabar ya zo ya gaya manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai na sani dama kai nake so ka ji ina san ba na san ba shi da ruwan ba amma kai nake so ka ji ke mujiza wai dai Jafar ya ji wannan abun mamaki ko to rabbiya to shehu mazajin wannan ne kadimin wannan ne duk abin da wannan yake da shi na mu'ujiza Allah ya ba shehu na karama shi kuma radiyallahu ta'ala sannan shehu magajin shehu tijani abul abbas shehu tijani abul abbas irin wa'annan abubuwa na zancen dabbobi da zancen na kabari da kaza kaza shehu tijani an gani wannan ba ɗaya ba ba biyu ba limamin fas yana daga cikin a wannan lokaci mai kin shehu tijani sosai har wata rana ya magana gaban sarki kamar ya zagi shehu tijani radiyallahu anhu shehu tijani ce to da dai baka taba ni irin haka ba zan kyale ka amma tun da ka zage ni na ga jinin bayahudi a jikinka kai ba dan ubanka bane kai jinin bayahudi ai shikenan malamai suka ce to sarki yau fa dole sai ka san yadda za ka limamin nan wajen shekara ashirin ya nema na sallah a garin nan kai ma a bayansa kake sallah sannan wannan bakon naka ya zo ya ce ba ma dan ubansa bane ga jinin ba yahude nan a cikinsa to ai dole ya kawo hujja sarki ce to shehu ka ji abin da malam yake kwarai kuwa a nuna min kabarin uwarsa ina kabarin uwarsa an sani nan da na aka tafi shehu yana dogara sandarsa ya zo ya buge kai kewance tashi ya aka yi ne yi magana ta ce iya ba yahude na waje kaza mai kaza kuma galibin wa'yansu duk sun tarar da shi sun san shi mutum shine ubansa shi ya kaza ka ai malamai kafa su ta dinga karkarwa shi kuma ai daga fada sarki tun da ya shiga gida ya ƙara fitowa ba sai da ya mutu sai akan makara ce to shehu ya aka yi oh lafiya kalau ba kala ai na ji kakana ya ce duk wanda ya zage ni shege ne haka na ji kakana ya ce Allah ya kiyaye mu nawa ne suke zagin shehu jani sai ka ji masallacin sun gano ashe ba ayan uban su bane masallatan ne zaka su isu zaka ji ana fada eh za a cire limama ai an gane shege ne ai annabi ya ga shehu jani haka ai an gane nawa ne mutum ya dinga zagin shehu jani a ga ya gashi ma ashe ma dai duk Allah ya sawake kawai ai duk wanda zai zagi shehu jani ya zaga yana sani ya ce ku zo ku ji ni kaza kaza ne Allah yake dan haka cewa tijani wannan ya fi ji mana tsoro yace duk ba tijanan da bai rike hanya mai kyau ba yace sai Allah ya jarabe shi da ya zage ni ni ko na ji da kakana duk wanda ya zage ni da tuba dan wuta ne aka bar can wajen to Allah ya kiyaye mu babban agogo kenan Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye mu, Allah har abada. Allah mun nemi tsari da shehun a bisa wannan zagin sa Allah ya kiyaye mu. Barka Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan kenan. To zancen to Shehu Ibrahim radiyallahu anhu magajin wayannan ne. Magajin Shehu Tijani. Dan me abubuwa ba za su yi magana da shi ba. Radiyallahu ta'ala an. Sannan sahibul faidati ne. Mazhari ne na hadaransa. radiyallahu ta'ala anhu ubangiji tabaraka wa ta'ala yana zance da shi a sirrinsa yana zance da shi a sirrinsa daga sirrin nan magana ta zo zuciyansa sannan ta fassara mar ya fahimci me ake nufi ana zance da shi a sirrinsa ga sirrul akbar nan kowa ya ga sirrul akbari magana ce ta an kalbi an sirri an rabbihi hadisi ne da aka karba malaman hadisi an wane an wane an wane an wane sannan an tabi'i sannan an sahabi sharifai suna nan ce daga babana zuwa babana zuwa zuwa babana to shehu an kalbi an sirri an rabbihi birtifa'il wasa'id mala to abin da ya gigi ta ɗahir mai gari kenan kuma ko wata magana kaga an kawo wani baiti wayin kirul famu da amal ma'imin sakami baki yana kin yana kin gane abin saboda rashin lafiya in ka sha mai zaki sai ka ji ɗaci ba na mai alburta ba ne shi ma haɗuwa a kai sauka ba ne mutum kamin kiri ya shiga na ai zai shan wuya ko to ana magana shi a sirrinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutanen akwai mutanen da suka shige da ana magana da su kuma ba annaba ba ne amma su ma ana magana da su to in akwai irin waɗannan mutanen a cikin al'umma ta to Umar yana daga ciki wanda ana magana da shi kuma ba annabi ba ne duk malaman hadisi sun ce ba wai shakka annabi yake ba wannan da ya daɗa shauƙantarwa ne da tabbata wato sai na Umar yana daga ciki saboda sai na Umar ne kafin wahayin ma ya zo ya shiga jikin annabi sallah sai ya shafe shi akan hanya fa tabarakallahu asan khaliq man Allah yace da mai rubutu rubuta ce kamar ya ce haka ya sauka ce dama ya zo ne ka ce a kai ku kuke shirya abun ku da kanku ce wallahi dace ai ce ina wani dacewa to kamar yanzu an bugo waya kafin ta shigo cikin wayan ma sai ka ji ta a TV in kana kallon TV ke ke ke ke ke tibin ta tafi abin yana gaibu kafin ya zo kan abu to haka sai na aka dinga zama da shi kuma sai ya magana sai Qur'ani ya sauka da ita ana magana ya ce muwafaqa ta Umar da haka manzo Allah sallallahu to ba wai shikenan duk malamai sun ce ba daga sayyidina Umar wannan ta kare ba ba daga sayyidina Umar wannan ya kare ba a yana nan cikin al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam shehu radiyallahu ta'ala an to zancen kuma manzo Allah ya dinga magana da shi wannan duk wanda suke zamani da shi sun gani akan kabarin manzo Allah sallallahu alaihi ko manzo Allah ya halarce shi a duk inda ake radiyallahu ta'ala anhu ya hada sarkin jega baban wannan Mustafa Jakolo da ake cewa ko babansa sarki wa sunansa wane ne ya hada shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutane da yawa shi ya hada su da Annabi sallallahu alaihi wasallama to shehun da ya ji wa'annan ina wani zancen doki ko kwa kaza kaza to duk za mu zo duk wa'annan to ba wani abu ne wannan ba radiyallahu ta'ala anhu to shikenan bayan an koma gida kuma su manyan faransa din suka zo suka ba da hakuri kuma suka ce ga kuɗin mai ce wace a mai na Allah ne ba na ba ne kawai na Allah ne a ga to wannan ne zai nuna ma bawon Allah da wani cuku-cuku ai na wani ai ni na sha da kuka na Allah ne radiyallahu ta'ala an ita bi umma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun ku wanda ba sa tambaya kulada cikin karantarwa su kuma su shiryayyu ne jibi shehu yayi wannan amma da aka zo aka sai ce ba na ban radiyallahu ta'ala an to suka ba to wannan ma shehu radiyallahu anhu hatta constitution din duk ƙasar faransa musulma da faransa ta yi sai da aka kirawo shi aka nuna mashi ya ga ba abin da ya taɓa musulunci sannan ya ce su karɓa ku karɓa tun da suka yi mana wannan kyakkyawan abu suka kawo aka gani ya fi da sun ga dama ce za su dole ko abin ya saba musulunci ce za su dole mu karɓa kuma in muka ƙi su yaƙe mu su karkashe mu duk gaba amma tun da suka yi wannan shehu rabi ya ce ku karɓa ilize kamar yanzu a ce white house ko kuma a ce trimble na rasha ko kuma a ce wannan majalisar dokoki ta ingila to haka wannan waje yake a faransa sai da shehu ya shiga na radiyallahu anhu ya sauka a nijar wani lokaci zai yi katsina gwamnan maraɗi na wannan lokaci ya ce shehu ba zai shige ba ta abu daga faransa aka tura aka kama gwamnan ba ma wai daga yamai ba faransa ce ba ka da hankali ko ingila ba ta da irin wannan mutum sai mu Allah ya ba mu irin wannan mutum sannan ka ce ba zai shige ba ba ka da hankali wannan shine faransa gaba daya a turo a kama shi radiyallahu anhu to manya dan ya ce manyan faransai ba wani abu ne wayannan su cali mai wuyan katako digon dai ana ba a yi faɗa ban suka taɓa musulunci amma tsoron shehu suke radiyallahu anhu to shehu ya ce musu to yace har na tuno tafiyarsa shehu zuwa Masar, duka duniya an san zuwan barhama, jama'ar Masar yara da manya jumlatan, sun sallamawa shekina barhama don sun juyo kuɗubarsa ranar Juma'a, wakacin da ya yi sallah da su barhama, shi shehu Shaltut shugaban ilimin Masar Shaltut a gacewa ba Shaltut ba. shi Sheku Shaltu shugaban ilimin Masar, ya al'adab da yawan sanin barhama, ya rantsuwa da Ubangiji babban gwani, cewa Masar yau ba kamar barhama, nan shekunan birnin Masar suka ce da shi, wallahi kai ne gausiya barhama, Allah ya sa dai mu ganka a lahira, a gaban Rasulullahi ya barhama, amin, kuma sai ya ta, to, radiyallahu ta'ala anhu. Shau ya je Masar ba adadi, cincin yake so ya je Masar, amma in yi visa sai Faransa ta yanke Masar. Akwai ɗan jarida Jamila Arif ya tambaye shi, wai me yasa baka je Masar ba tun wannan tsawon lokaci? Ce to, duk na yi visa zan je sai Faransa ta hana. Faransa ce ta dinga hanawa ya je Masar, radiyallahu anhu. To ikon Allah sai da ya ifriqiya lil ifriqiyin. wannan littafi aka yada shi a ƙasar larabawa to san wai don Allah waye wannan wai waye wannan saudiya ta ce a ni kam na san kowa ni na san kowa ga shi kaza kaza to jamala abdulnasir din da kansa abun mamaki jamala abdulnasir da kansa ya rubuto shehu ya zo masa shugaban kasar da kansa ya turo don Allah yana kiransa radiyallahu ta'ala an kamar yadda wajen 19 taci din taci din da ya je hajji bayan an soma jaridoji dan jarida ya tambaye shi ka tarar da magafurin lahu ku Allah ya magafara Abdul Aziz baban wa'annan din gaba daya shi wanda ya kafa Saudiyan gaba ki da Abdul Aziz Ali Saud din duk gaba za ga suna sa hotonsa gashi nan ka tarar da shi sai ce na tarar da shi yace abun mamaki na shigo madina annabi sallallahu alaihi wasallama da al'asar amma tare da shi muka ci abincin dare kuma shi ya turo a kira ni ya waye gaya mar waye Allah shi ya turo a kira tare da shi muka ci abincin dare kuma duk ƴaƴansa wayannan duk wayanda suka zamani bare sai sa baba suke ce da shehu ba sa shige abubuwa yanzu ne makanta hargitse ana shimfiɗa da'ira ne ai wazifa yau dan kun zo kun tarar da lokacin da ku kuke miƙa kuɗi don Allah don annabi ku san mana ba ya hana ku abin da kuke so ba amma in wanda muƙama Ibrahim gashi nan wannan muƙama Ibrahim gashi nan da ana wannan gine-ginen cire ta aka yi niyyari ai ta matsi ka'aba ai kaza kaza kaza to ba malamai aka ta kaza sai ai dama na Umar ne ya ajiye ta anan kaza shehu ya ce ah to na Umar ya ajiye ta anan wani irin Umar ya zo ya dauke in ga wani hannu irin na Umar da zai zai ɗauki shi sai na Umar ɗin wasa ne kaza kaza shi to ba wanda zai taɓa ta kul kuma suka bashi kul shehu ya musu littafi akai shehu yake cewa ka ku bid'a fa ku bi sunna Saudiya da take aiko mana mu yan bid'a ne shehu yake cewa ka su bid'a ku yi sunna littafin yana nan su suka dinga buga shi ma in ka ga bugun farko stamp ɗin da za ka gani to mu sakaci ne da mu mu yan ɗariƙa muna da sakaci saboda mu Allah ya fi mana komai zai ga komai tsadarsa ga an banza gashi nan an yi sakaci da wannan magana na ga wata rana misira suna suna tarihi akan shi wannan ɗanɗawi wannan sha'arawi imamu sha'arawi mai musu tafsiri ɗin nan suka ce shi ya ce ka a cire muƙamin ibrahim don haka ba a cire ta ba shi ya ce ka a cire to in ma shi ma ya yi magana dai amma na shehu ya fi zahiri saboda gashi har littafi yawa Saudiya kuma ita ta dinga abu kuma shine shugaba a rabiqatul alam islami shi shi ya abu ga littafin mun fi document su kawo document din su akan akan mu namu to duk wayannan duk suna nan mun tsaya duk an bumbune abubuwa wani magani yake ma nan gaba ma yara an ka gaya musu su dinga ganin kai to Allah wannan magana fa za ta yi wannan magana ko za ta yi to haka ce munan Nijeriya waye ce zo sarki Abdullahi sarkin Kano da wani malami ne ya ce shehun yanzu ai da mun shiga uku wajen 'ya'yansa ko wani wane ne yanzu ma ana cewa shi gogo waɗanda suka shigo cikin faila shigogo to uban waye ba shigogo ba a faila sarki abdullahi ne kaɗai ba shigogo ba sarki abdullahi ne kaɗai ya ga gausi a maka a madina manzo Allah sallallahu ya ce ya zo Kano sarki abdullahi shi kaɗai ne ba shigogo ba amma kowa ya shigogo ne ko sunusu shigogo ne radiyallahu ta'ala an tunda sai da shehun ya zo sannan da daga nan shehu bai ƙara zuwa ba ma sarki abdullahi ne kawai da wannan wali suleiman sarki abdullahi ne da wali suleiman su suka san kawai bai aka don su suka haɗa shi amma shehu ya zo radiyallahu amma lamarin faila ya fi karfin a ce ka gani albarkar sarkin ma wani ma bai magana sama kowa ya samu sannan kuma a cikin malamai shehu sani gafanga shehu man tijjani alhaji mazaju wannan irin mutum bawan Allah ya dace ma a binciko ‘ya'yansa da jama'ansa da waye wanda har da shi dai to sannan suka tafi sannan suka je suka zo da tarbiyya da wannan abubuwa amma dai wannan bawan Allah shi ya abu su shi ne kaɗai ba shi gogo ba to haka lamarin shi yake abun mamaki manyan su za ka gani ta su aka fara durowa saboda Allah ya shirya abun to shi kenan Jamal Abdul Nasir ya ce ya zo to ai fa shi kenan shehu radiyallahu anhu ya so majira 1960 to ai fa idi ne abinda jamala abdul nasir shugaban kaumiya arabiya shugaban haɗin kan larabawan gaba ɗaya wanda duk duk tashin karan hancin gaddafi gaddafi da ganin uban kowa da gashi amma ce yake ni dan jamala abdul nasir ne haka gaddafi yake cewa ni dan jamala abdul nasir ne a ce ya fita taro wani malami ai wannan abu ka san malamai za su wasa wukansu jami'a azahar din ma gaba daya gashi nan ko inda shaltut shi wannan shaltut din shine wannan mai hoto da ya rungume shehu akwai wani hoto na shehu shugaban jami'a azahar shine shaltut din ya rungume shehu jin da ya gigice amma da ike sai suka ce wai ifriqiya yu'anibu azahar wai shehun afirka gaba daya ya rungume azahar duba hoton ka gawa ya rungume wani wallahi haka suka rubuta wannan rubutun na ƙasa ifriqiya wato azhar ba ta iya rungume ifriqiya ba ifriqiya ya anuku azhar haka ba shehu shehu bai taba arba da wani ba sai Allah ya nuna ma yi wannan lalle gaba yake radiyallahu an to sannan ba aka soma shehu lami ya ce akwai wani zuwa da shehu a cikin zuwan shehu akwai zuwan da yayi ma bai yi wa jama'a bai yi wa shugaban kasan ma waya ba shehu ya fito daga kawai ya dirga a alkahira shehu ya gaji aka fito da kaya da irin kujeru wannan kujera na airport shehu ya zo ya samu ɗaya kwanta kafin ya huta a yi talfon ƙasa cewa gashi ya zo sai ga wani minista nan shi ma ya gaga tafiya yana shehu ibrahim yas sai dai a kwanci a nan wajen mai gida ya san ka zo ya a yanzu ai nan da nan kamar yaki nan da nan ya tafi ga jiniyoyi ta ko ina ai shehu ya zirga amma ba wanda ya sani ya ga wanda wannan radiyallahu ta'ala an kowace ƙasa haka ne hambu ƙasar mu haka ne yaƙi ne in shehu ya dira radiyallahu ta'ala an sai saboda jama'ansa radiyallahu ta'ala in gari ya waye in ya kwana wajen hukuma din sannan in gari ya waye ya ce Allah ya kyale shi ya zo wajen jama'arsa shi ba na hukuma ba ne sannan a ɗauko shi da motar hukuma ɗin a kawo shi gidan alhaji labaran fatakot can Legas ɗin gidan alhaji labaran fatakot ko gidan sharif abdulmajidu to nan ne za ka zo ka same shi a sari ga shi nan yakin shi yana ta hirar da sharif abdulmajidu da waye ba ƙaramin harka ba ce radiyallahu ta'ala anhu to ga gani ko to shikenan shehi ya ce yauwa jama'an masar dai da yara da manya jumlatan sun sallama wa shekhi na barhama a shaɗe saboda a rediyo ake sa ya musu wa'azi murya afirka ga baki daya ta ce waye wa mutanen afirka shau ya ce sun ce wa mutanen afirka wa'azi ni sai da da fare musu tukun su larabawa su ne ba a ganin su a masallaci ba sa sallah kaza kaza kuma mu ga kirista yana magana da larabci ai wannan ya fi ban mamaki radiyallahu ta'ala anhu irin fatawoyi da ya a can suna nan a rubuce to don sun jiyo hudu da to sun jaridar libya ta ce 1961 ya yi sallah a azahar ya yi musu sallar juma'a yana yin salloli a juma'o'i shehu ya mai da misra ma gidansa radiyallahu ta'ala anhu to idan ya dan sun je hudubar da yaran juma'a lokacin da ya sallah da su barhama shi shehu shaltu shugaban ilimin masar ya al'ajar da yawan sannin barhama garzalis sagir garzalis sagir ne shine limamu wanda shugaban ƙasa ya ce ya ba wa shehu ya yi limanci da shehu ya idar da sallah saboda hudubar da da irin shigarsa da kal shi garzalis sagir abu kaman jazaba ya kama shi ya tashi yana cewa wallahi in dai wannan ba zai yana kan ƙasa musulunci yana nan lafiya garzalis sagir ne ga kowa da kowa amma haka ya tashi yana wannan ta'aliki amma ba wannan sallah kaɗai shehu radiyallahu anhu yayi a misra ba kuma a azahar ba sallah ɗaya kawai ta juma'a ba wallahi alazim ina da wasiƙar da shehu radiyallahu yayi wa sayyidi ali sisa radiyallahu ta'ala anhu ina ba zan dawo kwanan nan ba saboda shugaban ƙasa baya nan yana Siriya yana Damaska amma duk sun tare mu yanda ma mu ba mu zata ba sun girmama mu fiye da yanda muka dace da wannan girmamawa na har na yi musu sallar juma'a a zahar khadiban wa imama imaman wa khadiba shine liman shi abu wannan da wasiƙar shehu radiyallahu anhu wallahi ina da yau na so mu duba jikan shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya zo nan daga nan ya tafi can wajen malashi wallahi abin da ya hana duba kenan kashi muna dariya girman sa ne radiyallahu ta'ala anhu wallahi abin da ya hana mu duba kenan amma tana nan ina da ita na san ina da ita ko kwanan nan na ganta wasiƙa tana nan zan fito da ita ba sau ɗaya shehu ya musu sallah ba radiyallahu ta'ala anhu to ya rantsuwa da ubangiji babban gwani cewa masar yau ba kamar barhama nan shekunan birnin masar suka ce da shi wallahi kai ne gausu ya barhama nan shehunan birnin masar azhar suka ce masa shehun musulunci lalle masu ɗariƙa ta ce ma gausu muhammad al-hafiz yana nan da shaura amma su ba san wa'annan kalmomi ba amma dai na aka samu shehul islami shehun musulunci ko su ce garbu ifirikiya afirka ta yamma wannan shehu gaba ɗaya shine afirka ta yamma garbu ifirikiya yo'aniku azhar garbu ifirikiya ya je kaza garbu ifirikiya ya sauka a bagada haka za ga jaridu ai mun gode wa Allah da shi wannan wanda ya tara jaridun nan mun gode wa Allah da ya wannan littafi ya tara wannan jaridu amma da su ma jaridun sun ɓace kamar yadda kasakasai na bidiyo suka ɓace ai da alamari ya ɓace to haka za a ga jaridun duk gashi nan garbi ifriqiya ya sauka a bagadas garbi ifriqiya ya sauka a kaza afirka ta yamma ya sauka a kaza sa hannu azahar da garbi ifriqiya da hatsabi da shi kuma magarib da haka za a gani to wai ka kalli irin wa'annan hotuna mana ta irin wa'annan abubuwa wa ya san adadin hotunan shehu da jamal abdul nasir ko a azahar ko a kaza kaza haka kawai su yadda wani malami na wata ƙasa ya zo ba da kwaraka ba ba da kankan da kai ba ba da wani maslaha ba ba da kaza ba cikin Allah sai abu to nan ma sun ga abubuwa da yawa wata rana shehu lam yake faɗa wannan da shi akai wata rana suna cikin otal kawai shehu ya shirya yace a kawo mota yana so zai je wannan burji na misir akwai wani dogon bene kuma suna da dogon bene da suka kwaikwayi na da da akwai wani dogon bene da aka taɓa yi rumawa suka yi to musulunci da ya zo ya shiga amrudin al'asi sai rumawa suna so su bata sai suka ce ma a hawa na nawa akwai kuɗi a ciki amrudin al'asi ya sa aka rusa har zuwa wannan hawan ba a gani ba ya gane dai abu to aka bar ragowar da aka taɓa wata girgizar ƙasa shi ma ragowa ya shafe to misira kan burjil kahira haka ake ce masa burjil kahira yana nan mai tsaho ana zuwa kallonsa ya zama abin tarihi kawai shehu ya ce zai je burjil kahira kawai aka zo da mota ya aka shehu musulunci ne zai je burjil kahira shi kenan kawai zo ya za a yi ya bin shehu kawai ana tafiya ana tafiya sai da aka zo inda dama dan nan ya zo kai aka ga wani mutum nan ya hau kan karfe zai faɗo shehu ya je damƙo shi yace in ka faɗa za ka mutu kafin yaya sannan shehu ya tantambe sannan kaza kaza sannan shehu di ya ba shi abin masarufi abin da zai yi kaza kaza ai nan ake ta mamaki kawai wannan Allah ya nuna masa ya taho ya zo ya cece shi ba dan haka wanda shi kenan wannan mutum ya mutu da kaza kaza abubuwan mamaki suna nan da yawa wani abun ma duk ba za a faɗa ba to suka ce Allah ya sanya dai mu ganka a lahira a gaban Rasulullahi ya bar mu ma haka. To, ga kuma in ‘yan uwansa su ba, misira ƙasar sufaye ce, ƙasar sharifai, ƙasar sufaye kaza kaza, akwai wasikunsa duk da wannan shugaban sufaye na ƙasar da kuma haɗin kansa da sufayen ƙasa da komai ga wazifa da yake in ya zo a gidan Muhammad al-Hafiz da abubuwa da komai gashi wannan wanda babba ne wanda sufi ne ya san sufanci kaza kaza ya damu Muhammad al-Hafiz sai da suka yi arba da shehu sannan shehu duk ya bashi amsoshi da kaza kaza sannan ya san ilallai dariƙa tijaniya da ake cewa su ne gaba su ne gaba sannan ya sallama wa shehun ma duk gaba ki daya to duk rubutun manyan misran aka shuga akwai shi a jikin wannan littafin akwai rubutun shi na'ibin shugaba Jamal Abdul Nasir din da shi wannan mutum shi ma dai yayi magana ya ce mun tattauna da shi akan zatul aliyyat mun yi abubuwa da shi duk ya faɗa a cikin wannan a wannan rubututtuka to waya mutum ko sufancin ko sufancin barin gaya ma yanzu kai kai da'awa da shi sufayen suna nan masu warin ma irin masu halwoyin nan su shiga kadamin farkon nan ne amma sun karaɗe shi to in ka haɗu da wa'annan in baka san failar ba ma wallahi bubbuge mutum za su irin mutum ya zo ƙasar mu nan ya ta bubutu yana faɗa da sufanci kaza kaza ka ai kaza ka kuma ya kaga ya fita kuma kaga yana burgawa shi nan sufi ne kaza kaza mu aka raina da mu ne kaza ko kuma mu ne ba a so mu je ga Allah ga baki ɗaya ai wa'annan kasashen sufaye ne duk gasu na yan bayumiya yan wane ne kaza bare ka shiga sudan shau da kansa yi madinatu sufiya ba dariƙa da ba za ka gani ba ta irin tarbiyoyinsu da kaza ka shiga siriya ka gani ga wa'annan sufaye masu sa wata doguwar hula a ta hajijiya a ta hajijiya wai shi ne mun gode Allah wanda haka za a miƙe hannu a ta hajijiya kuma da haka za a shiga hadaran Allah alhamdulillah rabbi muka bai an wata hajijiya ba kai kana zo na jal tarahum wal menene sukura din nan yashbihuna sukura ga sunan suna zaune sun yi kama da dutse saboda rashin motsi amma ya siru na sairan amma cilla suke fil majalis wajen zaman nasu wata rana shehu radiyallahu anhu an yi sallah asuba ya zauna har rana ta fito ya yi nafilarsa to dama al'adar shehu jejiba kenan duk almajiransa in kaga ƴaƴan shehu jejiba har yau al'adar su kenan aka sallah asuba din nan ba su tashi ba sai sai rana ta fito sun yi nafila to shehu ya taso ya shige shehu jejiba habbaci ya kama shi yana kwance har shehu ya shige sai ya dawo وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يجبك gashi dai bacci yake amma taburru marar sahab to kuma sai ya tashi zuwa ira gausul wara ya shigo cikin bagada da shi barhama subhana Allah ke da iko shi kadai dukkan garin sun san sun zo taron barhama sheki ya zarce nan ga kabarin shugaba jilani manya ga shiga barhama suka dinga zance shi da shi shi da sheku hakikatan jama'ar wajen duka sun kace barhama suka ɗauki al'ajabi abin ba a faɗa magana cikin kabari wajen barhama rannan mutan bagadaza sun fi dubu ɗari suka zo suna hannu da shi barhama domin yawan jama'a hukuma har ta sa, wasu askarawa nan wajen barhama suka ce da sheku ka zo ka zauna dai a nan, domin muna ƙaunaka ya barhama ‘yan wayo. wayo. Shehu Rafi Allah anu, ita ma baka dan shehu ya je ba, ba ɗaya ba, ba biyu ba, kuma official shi ma, ga hotunan saukan Bagadad nan, Rafi Allah ga ziyarorinsa na, wayannan jikokin sira, su suka suka ce, suna so shehu ya zo tunda babban ɗariƙa na tijjaniya to ga kabarin babban kadiriya sai da abdulkadir jilani a nan shehu ya ce bismillah radiyallahu ta'ala anhu shehu ya ce bismillah shehu ya tashi ya shirya shehu sa na aure ya shiga gabansa aka rama kalla ina za ka ne ita jikokin sai za su da suka ce in je wajen ba ba ci jari ne kai ba Shehu Tijjani ya ce in ba Tijjani ya ziyarci wani wali ba ba Tijjani ba ya fita. Shehu ya ce ziyara su ta'allikin wasu dadin ba, in ya je ya nemi madadi ba. Amma ni jilani zai ziyarta. Ni jilani zai ziyarta. To, ku dawo bayana. Haka aka je. Abubuwa da yawa sun faru. Shehu Sani Awal ya zo Kano yana faɗar wanda Mala Adi ya ce lokacin da Shehu Sani Awal ya zo yana faɗar tafiyar Bagadad shi ma sai ya juya ya zama shehu. Ga shehun nan Kano kaf suna zo ne ya zo yana gaya musu duk abin da aka yi. Ga abin da aka yi. To, Shehu ya yi magana da shi da Abdulkadir Jilani. Wannan ba abin mamaki. Shehu ya ce duk kuɗin da na zo kansa in ne sallama sai ya amsa. in dai kudubi ne to wannan ko gausin zamanin sa ne ma ya yan tuwawun sun yan tuba sun ce ya je garin shehu ya je garin ya tsaya kan kabarin Ahmadu Bamba shehu ya yi sallama bai amsa ba shehu radiyallahu ya ce baya nan baya nan suka ce ka rufa mana asiri tura mulki mallaka sun tafi da shi radiyallahu ta'ala anhu amma dan ka almajiran baban mu su tarwatse muka yi wannan kabari muka ce kabarin sa ne to ba komai shi yasa shi radiyallahu anhu ya je inda shi da inda shi Umar al-Futi radiyallahu anhu ya shiga daga nan shikenan aka ba kauni shau yayi masallama ya amsa to irin wayannan irin babba asarar da aka yi mana kenan da bai zo sakwata ba da an ga wannan abu a sarari da ya tsaya kan shehu usman dan fodiyo radiyallahu ta'ala anhu da an ji da jikokin shehu sun ji magana saranna radiyallahu ta'ala anhu wannan karamin alhaki ne wajen shehu radiyallahu ta'ala anhu tun da ya magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wani kudubi ne kuma zai gagara eh wannan dan haka shi ma ya kawo kissa ta annabin a gaba dan ta karfafa ma wannan duk gabaki da to shehu radiyallahu kuma wannan ziyara ce ziyara ishau ya ce ziyara aiki ce kawai a ga lalle sun yi aiki Allah ya saka musu da alheri ran gaji ne kuma rubba za'irin mazur annabi ya ce da yawa wanda ya je ziyara shi aka ziyarta to akwai rihilatu bagadaz mun ta ce akwai rihilatu bagadaz amma Allahu alam tana daga cikin wadda ta bace tana daga cikin wadda ta faɗi dan Muhammad Abdullah Hudusai ya ce akwai tazyilin nujumul hudama amma ba wannan labarin yanzu ya ce tazilin nujumul hudama ya fi nujumul hudan girma ya fi littafin nujumul huda din ba girma amma babu yawa abubuwa Allah ya sauke bacewa suke yi don ma ana ta kokari yanzu a tattara akwai tazilin nujumul huda ya fi nujumul hudama din girma to rigilar bagadar mun tashi ta kawo baiti biyu a ciki wajitu qabara qudwatin jili fasarani liman sibil ali wa huwa anni la azalu a'malu li khaliqi wa lil wara mumassilu wajitu qabara qudwati nazo kabarin shugaba jagora jilani fasarani ya ziyarce ni liman sibil ali saboda makami na madaukaki ni ba almajir sabani kuma madadi a waje na yake sha وهو أني لا أزال أعمل لخالقي وللوراء مسلو kuma ban gushe ba ina aikin Allah ne kuma ni ne wanda aka sa ya dudduba duk halitta da kaza kaza to ai ba za a ki wannan ba to bayan dawowa shekhani ya aiko da wasiƙa ya ce kuma wannan wasiƙa wallahi azim neman fahimta nake ba ta inkari ba ce ya yiwu wani jagora a cikin tijjaniya ko ɗan tijjaniya ya ziyarci wani wali mai rai ko mace ce ba ba tijjani ba shehu ya ce ai dama hana wadda aka yi a hakkin ba arifi ba dama a hakkin ba arifi ba wasiƙa tana nan a cikin jawahir rasa'il na shehu abul fati dama hana wadda aka yi a hakkin ba arifi ba amma arifi ina wani to illa haɗari da waliyai waliyan da kaga shugabannin kasashe shugabannin wurare haka suke yadda ga sarakunan na yanzu gwa- wani gwamnan gwamna ne mutum dan uwanka da komai amma in aka ce ka je gabansa sai ka ji kana makyarkyata ko ko sarkin ne mutum ne ba amma in ka to kan ka je ka ce kai kai baka kai wani mukami ba ka je kuma reshe ya juye da muci wani ya ma tasarrufi Hmm? amma in ka zama kansusi in in- in ka zama Muhammadu Kansusi wanda yana kan dokin sa yazo shiga ta kabarin iyayen nasa duk kadirawa ne duk gabaki da shi ma da ba kadiran ne ya shiga tijaniya kafar dokin sa ta shige cikin kasa ya je ya ce wallahi ko ku sakan min dokina ko in ga yawo shehu tijani kuma dokin ya saku kaga wannan zai iya ziyara kowa ba za a yi tasarrufi a wajensa ba amma kan ka je ba wali ya ma baka kai ba yanzu yanzu a yi ma tasarrufi ka je reshe ya juye ta mujiya yanzu a ce an kore ka to ga to ga gani ba wajen dai batija wajen arifi ba komai bane wanda yake da karfi wanda ruhinsa yana da karfi wani walin ba zai iya tasarrufi a kansa amma kai ya je da ya shiga a bige shi nan da nan ya faɗi yana neman madadi to yanzu shi kenan eh, ya fita sai an yi tajdidi Hmm? amma wannan ina wajitu kabara kudwacin jili hazarani liman sibil ali wane ban da shehu wa isa Hmm. radiyallahu ta'ala an to ga ka gani duk wayannan kisa eh, alhamdulillah mun yi imani da ita kuma mu- kaɗan ne a cikin lamurmuran shehu radiyallahu ta'ala anhu Mhm. Sai- ina ne Mm. Subhan- subhana Allah ke da iko ke da iko shi kaɗai dukkan garin sun sun zo taron barhama shehi ya zarce nan ga kabarin shugaba jilani manya ga shiga barhama suka dinga zance shi da shehi hakikatan jama'ar wajen duka sun kace barhama suka ɗauki al'ajabi abun ba a faɗa magana cikin kabari wajen barhama rannan mutan bagadaza sun fi dubu ɗari suka zo suna hannu da shi barhama domin yawan jama'a hukuma har ta sa wasu askarawa nan wajen barhama suka ce da sheki ka zo ka zauna dai a nan domin muna ƙauna ka ya barhama wani malami a madina wani malami a madina muhammad ɗahiru ya taho da sauri nan wajen barhama da ya gaida shehu ya ce yana son taimako ya faɗo buƙatu cinsa gumbar hama shehi ya ce zan baka in Allah ya so bai ce da shi wakati kaza barhama wakatin da shehi ya ƙare duk aikin haji kuma sai ya tashi zuwa gida barhama shi malamin nan sai ya tashi ya je zuwa kabarin rasulullahi mai barhama ya ce rasulullahi shehi ya faɗa ya ce da ni zai taimakan barhama na tambaye shi batun kaza da kaza kaza kuma gashi ya koma gida barhama wane mutum kwana kaɗan da faɗar haka sai ga takardar shehu na barhama a cikinta bayan gaisuwa shehi ya ce saƙonka na same shi ni barhama dukkan abin da ka tambaya kuma gashi nan ka riƙe da kyau in ji shehu na barhama daga nan madina ku dubi nisan kaulaha jama'a ku lura da ayyukan barha kaga ya karfafi wancan kissa da wannan kissa wani mutum ne shi kuma a madina manzo Allah sallallahu alaihi malami sunansa Muhammad Tahir Hmm? shi kuma shehu ya zo da yawa a wannan lokaci shi kuma ya zo ya faɗi bukatocinsa wajen shehu radiyallahu anhu shehu radiyallahu anhu malamai da yawa shehu ya taimake su kwarai da gaske bare Muhammad Lamin wannan muftin Palestine na wannan lokaci da abubuwa malaman Afghanistan saboda yakin su da Rasha da abubuwa shehu ya taimaka musu da yawa da abubuwa akwai kissar eh, liman ma Nasiru za mu zo da ita to wannan malami ya zo ya gaya wa shehu ga taimakon da yake shehu ya ce ki da baba a wannan lokaci cewa ya ce zan baka in Allah ya so to shikenan har lokacin tafiya yayi ila shehu bai samu ba shehu ya tafi radiyallahu ta'ala ko ya manta Allahu a'lam to shikenan shehu ya tafi shikenan shi wannan mutum ya ji an ce ai shehu ya tashi kawai sai ya taho kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi bayan yayi ziyara yace ya rasulullahi na tambayi shehu Ibrahim kaza kaza kaza ya ce kuma zai bani gashi ya tafi gida bai bani ba kai haka ya faɗa wannan bawan Allah ne kwarai da gaske ya san to kaga malami ne fa amma ya san tsakanin wannan hadara da shehu ba ba hijabi kuma abu shikenan wannan malami ya koma gidansa dan kwana kaɗan wane mutum kwana kaɗan da faɗar haka sai ga takardar shehu sai ga wasiƙa Hmm? a cikin ta bayan gaisuwa shehi ya ce saƙonka na same shi na samu saƙonka annabi ya zo ya gaya mu sallallahu alaihi wasallam kuma ga abin da ka tambaya kuma gashi nan ka rike da kyau abin da ka tambaya gashi nan to wanda zai yi haka da annabi sallallahu alaihi wasallama ai mai sauki ne dan yayi da wali dan uwansa eh, dan yayi da wali to shi kuma shehu muji sifikin sai ya wani abu kamar mahajubi a nan wajen amma dai dan bayani ya fito ne dan da mahajube da arifai da mahajube da yake magana yace daga dan daga can Madina ku dubi nisan kaulaka ina ruwa annabi da wani nisa sallallahu alaihi wasallama ko yanzu zamani gashi nan sai ga yan TV sun hada mutumin London da mutumin Fa- Faransa da mutumin waye gashi nan ana ta hira da su kuma ina wani ina nisan ina ruwan technology da nisa to bare technology annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ruwansa da wani nisa hmm? sallallahu alaihi wasallam duniya da lahira annabi sallallahu yana zaune yana magana da na lahira yana nan duniya yanzu yana lahira kuma yana magana da na nan duniya sallallahu alaihi wasallam ai ta ba wani abu bane hmm? to daga daga madina ku dubi nisan kaula jama'a ku lura da shi kaza abin ya gigita shi in Allah eh, ya yarda kaga wannan kisa ta karfafi wancan in muka ƙara zama za mu zo da kissar karama da Nasiru Muhammad Nasiru ya faɗa limamin waje na Kano limamin masallacin sarki Abdullahi Bayero bawan Allah ne malami ne ba na wasa ba amma wannan kissa a gabansa aka yana da kisoshi da yawa abubuwan da ya gani amma a gabansa aka yadda shehu yake bawa irin waɗannan malamai na duniya kuɗi hmm? da yadda yake abubuwa da karamar da ta farin Allah da Allahumma salli ala sayyidina Alhamdulillah